Za ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasan Zaria wadda mai fafutukar haɗin kan al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malaman addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa mar kullum malaman na kira ne a guje aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da 'yan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurinsu na samun ingantaccen rayuwa sannan za ku iya samun karatuttukan kan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya kara wa Yanshek lafiya ya yi masa kariya ya hada kan al'ummar musulmi baki daya Al Shifa Academy Boarding School da ke karkashin Islamic University of Nigeria ne suka dauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman karin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka sifili tara sifili shida hudu biyar biyar uku uku biyar biyar ko sifili takwas ɗaya biyu bakwai sifili takwas bakwai takwas ɗaya takwas a karmakallah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على أيها الممدوح يا أفضل الورى ويا أيها المحمود ذا الحمد واللواء بسرك بالذات العلية باسمها وبالوسل والبيت الحرام وبالقرى دعوت لنفسي ثم أمي ووالدي وصحبي وأحبابي وأهلي ومن قرى زد العلم فينا واكفنا الشر جملة وسنا جميعا عن ظهور وعن أهوى على أحمد في كل بدء ومختم صلاة وتسليما مدى الدهر والدنيا وبعد إخوة الأفاضلة المستمعين والمستمعات أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام
muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan majalisi mai dubban albarka da kuma muna neman afuwa da uwa musulmai akan lattin da muka yi wa mutum ba da kuma in ban manta ba a je da har yanzu muna nan ayat da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana yake ce mana cewa wannan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum wa hubbillah Allah yana mana bayani a game da cewa da cikin mutane akwai waɗanda suka riƙi wasu a matsayin Allah Allah ya ce yuhibbunahum suna son waɗannan kishiyoyin nan wa hubbillah kamar yadda mu'minai suke son Allah subhanahu wata'ala amma Allah subhanahu wataala ce amma duk sanda kafirai suke mu'allilin su bai kai sanda mu'minai suke mu Allah subhanahu wataala ba wanda dai aje muka ji dalilin sokon wannan aya ko muka ji bayanai daban-daban kamar yadda malamai suka faɗa a ƙarƙashin wannan aya wanda kafin mu ci gaba da su ala gamu ne ƙara karanta wannan aya نوع من الناس من يتخذ من دون الله أندادا على غما تفضل مشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الله سبحانه وتعالى يكي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب wanda ajiya muka ji maganar da gwanaye suka yi a game da wannan aya wanda mun fara magana akan magana akan li'irabi wannan aya suna ana magana akan fiɗa wannan aya wanda saboda mu ƙara ke bayani akan wannan li'irabi bane saboda program na jiya da ya tsare mu akan wannan kammala domin jiya ina fatan amin afuwa saboda program ɗin ɗaliban da Association School Islamic University of Nigeria suka zo wanda kowa ya sani to shi ya hana mu karatu wanda ya tsayar da karatu namu saboda nan ne yasa ba mu ga mun shiga ba ne rabi shine abin da muke a ƙarshe kuma yanzu gashi mu same shi ba to yau insha Allah za mu ci gaba da bayani namu a game da li'irabi na wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala na'am النبأ أن الله سبحانه وتعالى إن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يؤمنون بالله إن الله سبحانه وتعالى يقول للي وأنت suka zaki wasu a matsayin Allah subhanahu wataala suka ki kishiyoyin Allah subhanahu wataala Allah ya ce yabuna su fa suna son wayannan kishiyoyin bi ma'ana suna son wani Allah nan ka hubbilla mai yalgin ne shi kisan Allah Allah ya ce wallazina amanu amma wayanda suka imani ashadu hubbillah sun fi son Allah fiye da yadda kafirai suke son nasu allolin gumakansu. Allah ya ce walau ya gallazi na zalamu idda ga wannan azaba an zala kowace lillahi jami'an. Allah ya ce da a ce kafirai za su ga azaba da sun gane cewa lallai kowace lillahi jami'an duk wani ƙarfi ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala duk ƙarfi ya tabbata ga Allah gaba kiɗa wa annan Allah kuma lallai Allah zai zala azaba shi ne mai tsananin ukuba da azaba. Yan sun ga azaba a ranar tashin kiyar. nan to Allah ya ce min na idan muka je bangaren fida na na bangaren lirabi da Allah subhanahu wataala ya ce min na to nan wawu din wawu istina fiya wawun ce kawai ta fara magana mun idan aka cire ta ko aka bata duk ma'anar da zai fita an ce min na kuma ta sun dole an jada a cikin mutane akwai wanda suka kama Allah kisha an ce min na zai bi fasara daya sai ne wala ka ce wannan dalle wani fasara wawu istina fiya ce kawai dai ta fara magana ce Allah ya ce annas tujaru wa min to min din nan malamai suka ta hafu jari ne annas ism majrubun bi min Allah subhanahu wa ta'ala ce min annas man yattakhidhu min dunillahi andadan yufuna billah to min ism mawsul fi mahalli mubtada al mu'akhkhar yattakhidhu fi'l mudari وهو في جملة السلة وفائده دم بغصة في ثم تقديره هو يتخذ من دون الله عبدا لغتين الله سبحانه وتعالى ما يتخذ من دون الله عبدا من دون الله جاءه مجبور عبدا مفعول به منصوب يحبونهم يحبونهم في المضارع المغفور بثبوت النور لأنه من أفعال خمسة الله سبحانه وتعالى يحبونهم كحب الله الكاف كاف التشبيه من حرف الجر كبي اسم مجهول بالكاف وهو مضاف الله اسم الجلالة وهو مضاف إليه الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله والذين أدوا الاستئنافية الذين اسم موصول مبتدا والذين آمنوا عملوا في الماضي مبني على الدم الاتصالي والجماعة مش عملوا في الماضي بمعنى fi'ili ne aiki ne wanda ya riga ya wuce tunda Allah subhanahu wataala ya ce amanu ba yi uminuna ba domin yuminuna mu dace ne wanda suna kan yin imana amma da Allah ya ce amanu fi limaji abu ne wanda ya riga wuce tun da ɗaya da imani domin mu'minai wanda muka ga muka imani domin fi son Allah fiye da yadda kafirai suke son zuma kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lajin amanu ashaddu hubban lillah ashaddu shine khabarun mubtada da muka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ashaddu hubban malamai suka ce to shi wannan hubban din tamizan masuban lillahi zawo masubun domin a cikin hurufu jari mana harfafa wa'anda suke sa suna jarra akwai lamu kuma akwai shi suna da yawa to lamu din nan da Allah ya ce يبون وبلا والذين امنوا اشد حبا لله اشد حبا لله لا مدين da Allah ya ce kafin lillah din kafin Allah din nan lamu din lamu jami Allah kuma zamu ce mishi ismu jalala fi mahalli jari madhubun bihi Allah ya ce walau yara wawu din nan wawu isi nafiya ce ita ma na fara magana duk fasalan da ya fita da a ce lawa yaran lazina da ce za su ganda aka ce walau yaran na duk dai ɗaya ne wawu isi nafiya ce wannan in ji malamai. To Allah ya ce lau harfu shirk shari'i ake yi da a ce lau ra harfu shirk ne mai wuja jima wadda fi dun imtina wal jawab li imtina shirk. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lau yara allazina yara fi ilmadin fatatul muqaddara alil alif mana min zuhuriha at-ta'assub. الله سبحانه وتعالى ولو يرى الذين الذين اسم موصول في محل رفع فاعل ظلموا فعل ماض يرى بإعرابه الذين قل ظلموا فعل ماض لأنه قد مضى نعم إذ يرون إذ ظرف لما يستقبل من الزمان في محل نسب متعلق بيرون يرون فعل وفاعل العذاب مفعول به منصوب ولولا الذين ظلموا يجرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة أن حرف النسب والتوكيد bautin aka ce anna me yake nufi tana yin nasuba ne ga sunan da zo gabanta isar aka ce anna alwata sai mana fata tun da anna haufin nasbi wa taukidi harafi ne nasuba kuma yana nuna taukidi da ƙarfafa al'amari to Allah subhanahu wataala ce to anna alquwwata to quwwata ism anna mansub suna ne na anna mansub tunda anna in ta zo ana bata sunanta kuma ana bata khabarinta to ina sunan nan naka to shine quwwata lillahi haji again lillahi na ya ƙara zuwa kuma lamun din na an fujjari ne lahi kuma ism majbuban bilam na da Allah subhanahu wataala ya ce jami'an halan mansub bil fatha wa anna Allah وأن واو معطوفة على أن قوة لله أن هو النجم والتوحيد وأن وأن الله الله اسم الجلالة موصول بأن شديد خبر أن وهو مضاف العذاب مضاف إليه wannan shine abin da yake da alaka da irabi na wannan ayar Allah ya ce min annas man yattakhidhu min dunillahi azdadan yuhibbuna hubbillahi wallazina amanu أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب منكم لا مشرع أن الله سبحانه وتعالى يكتمنا رغم تفضل المشكور استبرأ الذين اتبعون الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
الله سبحانه وتعالى يقول استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الله سبحانه وتعالى يقول استبرأ الذين اتبعوا وأرانا تاشا القيامة malamai suka ce to wannan aya tana da alaka da aya kafin wannan aya suke na yaran fasara abin a wancan aya mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ranar alkiyama kafirai za su gane cewa annal quwwata lillahi jami'a cewa duk ƙarfi na Allah ne to yaushe ne kafiran nan za su gane cewa annal quwwata lillahi jami'a yaushe ne za su gane duk wani ƙarfin Allah ne lokacin da istabarra allazina tubu min allazina tabu lokacin da wa'anda aka bi su za su kubuta da wa'anda suka bi su ma'ana wanda zai gama ɓata lokacin shi mutum ya ce ai kai ne Allah na ce gama gana da kyama wanda kaman ya ce ni ba ka biyu ba ban ma san ka ba ya ce in gama mota muka ci a ban ma san ma da kai ba a duniya abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi kenan Allah ya ce wa ra'awul azaba lokacin gashi kuma sun ga azaba wa taqatta addimul asbab duk wani dalili da zai ana su shiga wuta ya yanke ba wani dalilin da za a ce ai yanzu dalili ya samu cewa ba za su shiga wuta ba wannan dalilin duk wani uzuri da za su kawo ya ƙaru a lokutan duk wani mai za su yi an gama shi ne abin da Allah yake nufi wata atta addihun asbab to malamai suka ce dalilin saukan wannan aya yana da alaƙa da dalilin saukan ayan da ta zo kafin wannan aya kaji yadda muka faɗa sai sa fassaran ba za ta yi maka ba sai ka haɗa da ayan ta du bayan ta za ka haɗe ya ka fassara wannan saboda suna da alaƙa dalilin sokon su ɗaya ne dama wani Allah ya sokar da wani aya ne akan Yahudawa kafirai wa'anda Allah ya fita sakamakon su cewa za su kubuta da so ba meme Allah ta tuwo ne yaushe ne za su gane wa anna la shadidul azab yaushe ne za su gane Allah shi ne mai tsananin azaba lokacin da wanda aka bi su za su kubuta daga wa'anda suka bi su kuma sun ga azaba ba wani abu na jihar su shiga wuta a wannan lokacin ne za su gane Allah shi ne tsananin azaba amma suka ce dalilin saukon wannan aya yana da alaka da dalilin saukon ayan da ta zo kafin wannan to da Allah subhanahu wataala yake istabarra to a yaren larabci idan aka ce tabarra'a to yakan dau ma'anar mutum ya kubuta da wani abu ta hallata minhu in ka gama abu ka kure ka gama shi da ta ai tabarra'a min kaza ya kubuta ya bar aikata aiki kaza shine ma'anan kalmar tabarra'a a yaren larabci Na'am to da Allah subhanahu wa ta'ala yace istabaga alladhina tabi'u min alladhina tabu. Ita kalmar ittaba'a bi hana makaranta da wa'anda suka bi. To ita kalmar bi malamai suka ce a kowane guri tana ɗaukar ma'anarta daga siyakin kalam ake ba ta ma'anarta. Ni da aka ce ita yi imam ka bi imam. Me ake nufi da bin imam? Ana nufin ka taɓa shi a baya? Ha? ana nufin duk yadda yi kai tun da kai mamu in yau kuyi kai ya sadara kai kaza bin liman ba alƙur'ani ba in an jefa shi nan ne kai ma sai ka in an jan kai da shi a mun alƙur'ani al'amali bi aiki da alƙur'ani shi ne bin alƙur'ani haka ita kalmar bi ko ina da shaƙin magana take aiki an ce kaza ne an ce alƙur'ani kuma aka ce bi ka san ga abin da ya dace an ce limamin da aka ce bi ka san ga abin da ya dace da shi an kuma ce maka ita bi istiyyara tabi mota mana abin da jaki yake ɗauka ake sa ruwa wannan da kalan abin da ake sa a bayan shi wannan amalancin sai a ce ka bi bayan shi me ake nufi da wannan zuwa ana ka bi inda yake zuwa don ki gane ina a to ina ɗauki za a soke wannan abin kaga an kwana da shi kaga ta me za ka gane kinan ta hanyar tafiyar amalancin za ka ga alama an yi kwana ga alama an yi nan ga alama an yi gaba to ka bi bayan shi ga ake nufi nan ka bi har ka bibe inda abin ya tsaya to ita ba malamai suka ce siyakin magana ne ke ba shi ma'anar shi daga ma'anar da kake nufi ne ke ba shi ma'anar shi to da Allah subhanahu wa ta'ala istabaga da Allah ya istabaga allazina tabi'u bi ma'ana asara wa waka shugabanni Allah subhanahu wa ta'ala yake magana shugabanni da su Allah yake shugabannin da mutane suka bi su ba su umarnin Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala su su ma dan Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna musu abin da suka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya gode a wani sabo ran tashin kyan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya azabtar da shi wanda malam kasa da yace ai istabaza allazina tabu min allazina tabu ai ash-shaya'i Allah yana nufin shedanu ne waɗanda mutane suka bi su domin ai yawancin wasu mutane za su yi shedanu suke wata ma kamar lokacin da can kafin a Sheikh Usman bin Foji ya zo. Kasan shi ya ƙara jaddada musulunci ne. A wancan lokacin ai suna musulmi amma me za ga suna ko samun shedanu da aljanu. Yanzu wani yau aljanu wane za ta yana son ayyuka kaza. Kaga wannan lokacin aljanu suke wata ma. Kaga a ranar tashin kiyama Allah zai ce mu aljanun nan to ku wa yake ku ce su ko su bauta muku. to ai shi ne abin Allah yake nufi kiro din nan to a ranar duk ajan da ya gama cewa abu kaza za ka yi gama kuma duk kai alkiyama zai ce ba wasu da kai ba shi ya ce kai ba kuma bayan ya san shi ya ce kai to ranar kasa da ya ce to abin da Allah yake nufi da wannan ayar ma na shaidanu Allah yake ne to wasu malaman kuma suka ce a ai da Allah subhanahu wataala ya ce haka yana magana ne akan mala'iku mala'iku Allah yake nufi domin ai akwai wa'ina suke wata mala'iku akwai wanda su ba ganin mala'iku suke ba su kuma wasu san girman su bane ko yawai ce su mala'iku suke wata ma ko su tsaya tsaye to su ne nan mala'iku za su wata ma ya na al'amari zai kasance fita gidan za to kaga in dai mutum ya ce zai wata mala'ika mala'ikan da shi ba da kawai ya san kullum cikin sujadan Allah yake ka zo ka ce shi zaka wata ma to shi ya ce ka wata mishi ne shi kan shi mala'ika abin da yake cewa shi ne ka bi Allah, ka bi Allah ba ruwan shi da kai, amma mutum ya nace shi dai mala'ika. Idan Allah wannan wani kalan al'amari ne, abu wanda ba zai maka amfani ba yanzu mala'iku don mutum ya bauta musu, ai zuwa gana alƙiyama ba ruwan su da kai, tunda su ma abin da suke magana ba ba ruwan su da kai. To, Allah subhanahu wa ta'ala ko suke bauta ma. kuma rana kiyama duk waɗanda suka ce ma Allah ai Allah ba laifin bane laifin mala'iku ne suka ce su mu da mutu mala'iku za su ce subhanaka anta waliyuna min duni bal kanu ya'buduna din za su ce subhanaka Allah mun tsarkake ka ma mun ko an fa suke wata ma ba bal ba gamana kanu ya abu dunal jin aljanu suke wata mawa sun zo sun ce mu suke wata mawa suna ganin mu ne suka suke wata mawa aljanu to ba ruwan wani sun suke wata mawa to ko a ranar ta kan shi yake mutum wanda aka wata mawa zai ce ba wani ba cika wata mawa ba mala'iku wanda wasu suka ce ai su ne allolinsu mala'iku duk da ba a gan su wani za su ce su mala'iku za su wata mawa mala'iku za su ce ba ruwan mun ce na ku wata mana shedanu wayan da wasu suka bauta ma shedanu shedanu a ranar za su ce ba wam da ku ya ci ku wuta mana ai mu ce dole ne kuma yin ba ko mu ce dole ka kuma mu ce musu dole ba saboda ka duk wani wanda ka rike amma iya wawai shi ne wanda za ka rike a ranar tashin kyama zai faɗi kai ma ka faɗi wanda kawai da yake Allah da manzon Allah to su ne wanda ba sa faɗi su ne hanya kawai wanda in ka rike su ka tsira amma duk wani wanda za ka rike a ganin ka zai kai ka wurin Allah ka gane da fadda kai ka fike shi tun kafin ku je ku jefe tare ka fike shi kawai duk wanda ta amalar ta kuma na kan kai wannan tsohon da yake maka ga hanyar Allah nan shi kuma ka gama yayi nan da kai to ka ka soka daga hanyar shi kai hanyar da Allah subhanahu wataala yake nufin kan kai ba hanyar da ya nuna maka ba ka fike shi to da Allah subhanahu wataala ya ce wata at-ta'azzimul asbab ana nuna cewa ana aya ko wani dalili duk wani dabara duk wani tunani duk wani mai zafi a ranar ba amfani duk kudin sun ce Allah ga kuɗi ba amfani ina ma kudin a ranar duk wani fikira da tunaninsu da suke a duniya ai bari mu kaza a ranar ba wannan tunanin kuma akwai ma amfani duk wani irin abu da za su fita su ce ba za su ga wuta ba ya ƙare dole sai sun shiga wannan wutar shi ne abin da Allah yake nufi wata ƙatta addinin asbab da abin da aka ce maka ta ƙatta addikal asbab wani dalili ya yanke maka ko ka fara lahu da kuma ta ba da mu fita a ciki sai ko ila masha Allah shikenan wani mawaki ko kuma yace Zuhair yana faɗa cewa man hawa asbabul manaya yalallahu walau ga ma asbabus sama'i bisullai anan me yake nufi ta ƙatta addikal asbab yace wa man haba asbabul manaya yalannahu cewa duk wanda mutuwa ta zo mushi wai shi wai shi ta kauce mutuwa baya son mutuwa ta same shi kasan dole ne domin ita mutuwa malamai suka ce kamar a harba kibiya ne a ce taka in ka gudu mata wai ka juya ta waya saki tafiya me za ka yi wanda ma kuka da amma ka san duk gudunka sai ta taɓa ka don amfani tafiya kuka da in din kashe mutum wai ya ce shi ya san yadda zai babu hanya ko san ma za ka taɓalɓale da lada sai ta sanye ka haka mutuwa take duk lokacin da ta biyo mutum to duk inda zai zai sami shi ka gudu ne ka je china ka gudu ka je nan in dai tana bin ka har sai ta zo inda take ta yi sama da kai ana ma ta kowai duk inda kake neman mutuwa ta zo sai ta same ka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa aina ma takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa an ta dole su tashi da rami ne don ne sako ne on the ground ne su ta sani wani zai ce a to ai shi mutuwa ba za ta zo mishi ba wani zai ce a ya kulle ɗaki ya kulle windo ya kulle ko'ina ya kulle saman kwano ya ganin mutuwa za su ba ila ma kafin ya kulle ko ina din ta za ka shigo ɗakin ko jiran shi take zo sai dai gama kulle kulle shi ce yawa dama ina tun kalli kawai sai tafiya sai to kaga nan kaga an jin mutuwa to kenan wata katta albika da asbab duk wani dalilin da zaka saka mutiya ga yaran an riga an sake ta daga bakanta ta tafi ba kuma dawowa ka taɓa ganin an harwa kibiya wai ya ji ya dawo ai sai dai ba dai dawo ba ko ya taɓa wani abu ko ya faɗi ƙasa saboda ka ita mutuwa an sake ta lokacin ka ne yanzu aka saki mutuwa gare ka duk gudun ka duk wani abu ta katta addikal asbab duk wani dalilin zai hana ka mutuwa babu shi dole sai an mutu saboda kaga anan shi me yake nufi da yace ta katta addikal asbab ayan nan da Allah ya ce haka ya nufin cewa duk wani dalilin da ya hana su shiga wuta babu shi dole sai sun shiga sai da in ko bayan haka Allah idan gama shi ya fito da su zaka da Allah subhanahu wataala wannan aya ya magana akan cewa wata kasta alfiyul ahzab ma'ana duk wanda suka kashe an ba su a ganin shi a lokacin za su cece su ba ai a ganin ba wani shi ɗan su kuma ka ji matsala a nan matsalar take su ganin su za su taimake su za su zama jagororinsu yana ko an je lahira za su zama a gaba gaba saboda su a wayannan namu ne amma alƙyawa suna wannan ba sa yi saboda ranar ba ta su ba ce ranar ta manzon Allah ce kan su yi wanda suka yi mana da manzon Allah za su zama za su samu wannan fallon kuma da suka yi wani Allah ba to kaga sun ɓaci ranar shi mai da ta kan shi ne ko tunanin shi ya zai ajiye zama cikin al'umma manzon Allah shi ma ya samu wannan ni'ima na shi ko kenan tunda ya halakar da ku a duniya yanzu a lahira ya rasa ne kuma zai to da Allah ya ce ta katta dinin asbab to da mala'ikun da aljinin duka ranar duk wanda suka rike mala'iku duk wanda suka rike wani aljini duk wanda suka rike wani mutum a rike duka faɗuwa za shi don mutumin zai ce ba wai shi da kai in kuma ka ce Allah wannan ne ya ce in bauta mishi mutumin zai ce na ce ka bauta mu Allah ya ce to ka daji ya ce ba shi ta kautar shi ba haka za a yi tafi saɓani wanda ya ce ƙarfi Allah yake fai ba duk a gama cewa wanda ya ce ƙarfi wanda yake wanda ya ce ƙarfi ya ɗauki dai kowa ta shi kautar ka wannan malamin suka ce wannan saɓanin da Allah ya sa shi tare abu ne wanda su kansu za su ji haushin shi tun kafin Allah ya sa su auta za su azabci da wannan bayan zuciyarsu sa azabci da wannan da kuma a zo a sa su auta ai ko ba lahira wannan sai ka ji wani abu mara daɗi a zuciyanka yanzu kai dan Allah ka gama a tarar da lokacinka kuɗinka wai duk kai akan mutum wai ya ce ni ban ma san ka kai zan gan wannan wahala yanzu mai mutane wanda wanda suka yi mutane matan alloli ba san kuɗin suke yi ba ce yau Allah yana so ne a kawo mishi rago yau Allah yana so ne a yanka mishi saniya Allah ya ce babu kyau ana cin saniya duk su gama kayayyaki suna allolin su ba sun ce babu kyau a ci saniya yau allolin suna so ne a yanka mutum duk mutum ya gama wannan waya ga kiwa alƙyawun ta yace ni ban ma san shi ba ba ma na ce mun ba kaga mutum zai juna a yake dinga kwasu lokaci na in zo cikin dare in zo in taho ta maka in ta maka ba zo ga fice in kawo abinci in ce Allah ni shidan ba in lanka abuna wai sai yau wai kace ba kama san da ni ba har akan abun akwai zafi a zuciya zaka Allah ya ji musu su ma in za su ji kai da ma ba su rike su a wajen su ne Allah ba da su rike Allah shi kenan sai su ji haushi in su ce da amma su dawo duniya sai su bi Allah kuma su ce ba wani da ku ba da wani alawo su ce ba wani da su ɗin inda an ga ai lokaci ya ga wuce saboda ka duk girman mutum a wanka in ga mutum ya rike maka hannu zai kai ka hanyar da ba Allah ba ka fizge ni ka ce a'a kuma da Allah na gane ai to ga hanyar kai hanyar shi mutum yana sauki ne ya amince ka da abin da Allah abin da ya zo a Allah kale shi daga shi har har kiɗa gana cewa mazai ci ba wani shi da kai ba za ka riƙe wanda zai halakar da kai su ale shi mutum yana kafi ya fi ka daraja da ɗaukaka da me in dai kaga mutum zai halakar da kai ka fike shi su ale shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa iyaye abi su amma in ya sa a abin da Allah ya nafa kai har iya diggimo su Allah ya ce abi su amma in ya sa a Allah a'a la da akal makhluqin fi ma'asiyatil khaliq duk wani abin halitta ba ba za a mishi da abu in dai ya nuna saɓa Allah. Mutum ya ce ka saɓa ma Allah. A'a, to ni fa Allah abu kaza da kaza ya ce to gaskiya wannan iya. Ko wai abunka. In kuma ma malamai suka ce in kuma mutum sauki ne ba ai manzo Allah ya ce abu sauki. Ko da mutum yana kin abun. To to ka ko sauki ya umarce ka da abin da Allah ya hana. Malamai suka ce a so samu in mutum ya fita juma da gaza irin mahaifinka ko sauki a gare ka. Sai za ka yi abin da ya ce amma ba tare da ka samu Allah ba. Musa in Allah ya sai ka ɗan me sai ka ɗan ƙawata abin sai ɗan ji daɗi dan dai kai ce ka saba mishi kuma kai baka saba ma Allah ba kuma baka saba mishi ba a matsayin shi ne mahaifinka mahaifinka ya ce ka zaka ce ne dalla ta ne ba baka za a'a sai kai abin da yake amma kuma ka san saban Allah to ya zaka yi sai ka ɗan yi wani ɗan dubara baka saba mishi kuma baka saba ma Allah ba abin da ake so ne zama a ka tsaki an wata rana a wani gari aka yi wani sarki musulmi ne mutanen shi musulmai ne to amma kaga musulmi zai a mutum ba shi abin da ba Allah ya ce ba kaga ba zai wannan mutum shi ma musulmi ne amma suna bibi duk umarnin da Allah ya ba su fiye da abin da yake cewa duk abin da ya suka ce kai mun fuga fa kaza kaza a su so mishi ba za su yi ba wannan shi kuma wannan sarkin matsalan gashi gurgu gashi do ɗaya yake da shi sai shi ɗaya amalle gashi gurgu wai kuma nan shi sarki ne sai abin da ya ce a yi kuma ga fadawa ga mayaka kan in kuma ka ƙi ga fadawan shi kana gani ɗan gungu da ido ɗaya to sai wata rana ya tara jama'a ya kira masu zane architect ya ce yana so a zana mishi kanshi a zana shi amma ka a zana wani aiki a wannan zanen ka yi to haka kenan yana so a rubuta shi a tsaye da kafafun shi ƙaura biyu kuma da ido biyu suka ce kwalai ya za a wannan gazuma bayan kana da lokaccen ido ɗaya ga shi ƙafafu ba su aiki kuma ka ce kana so ka a rubuta aibinka haka dai taɓa yiwuwa ba ya ce ta sai mana ka ce a ai duk bala'i ka bala'i ba ya ce a an ba da umarni ko me ka ce ya zaɓa ma abin da Allah ya ce ya ce to Allah ya ce ne ka aida ne suka ce to Allah ya ce ne aishe yanzu ya ce a'a a to dan Allah ya fi zun wannan abace da su bane ai je cewa musu cewa ai ba faɗa kuka yi ba ko wani faɗa ba yanzu kai misali a tambaye ku akan zancen ku kuma mu kawo kuma gashi ya ido da kawai yake da shi kuma gashi kafafun shi za su aiki za a zama ka ce ai yana miƙa ya kafafun shi kuma yana ganin idanun biyansa shi da zo kai baka san abu ka ci haka to kuma yanzu in ka zana a takarda ai duk kusan abu ɗaya ne kamar ka faɗa ne a bakin ka suka ce gaskiya za su yaka suka ce mai shi yanzu abu ne wanda ke da matuƙar hatsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan abubuwan da suke da matuƙar hatsari aka bari kawa'in manzo Allah dai fara shirka kai shirka me me manzo Allah na tingide amma da yazo kan shi da zo manzo Allah ya miƙe fa huwa muttaki'al yana tingide manzo Allah da miƙe sai ce ala wa shahadatu zu ala wa qawlu zu ala wa shahadatu zu ala wa qawlu zu hasu uku manzo Allah ya maimaita sabai suka ji dama manzo Allah ya shi kafa shirin zu kakkai shirin zu kakka faɗin shirin zu abinda baka sani ba ka yi shi wai mutum ka san bai da kafa ko ka rubuta yana da shi ka san mutum ba ka ma san abu ko a bace za a baka kuɗi haka ne ko ka ce eh wannan haka ne ha ko bayan ka san baka bane a a suka ce to ai kuma mu faɗa ne a baki dan mun rubuta suka ce su ba za su wannan ba tunda ya ce ba za a yi wannan kuma suka ce sarkin ne ya ce to ya za a yi suka ce mu ne ba za mu yi ba sai ga wannan shakin malami ko yanzu ya ce zai ce la ilaha illallah shi da yake malami su da in za su yi zai musu nasiha ya ce ka'ai ka'ai ko kuma shi gashi ya zo zai kai sarki ne ya ce ha kuma shi guri aka ba malamin nan guri ya zo na gefe ɗauka abin zane wai kun san me zana sai ya ƙawata sakin bugu yana iya miƙewa a ya yake abu naka ko sai rubuta ya zana ga sakin ya zo na sai ya nuna lokaci ɗaya ya ɗauka bindiga zai hagu wata dabba yanzu dan fi sabi Allah mutum ya wannan ai zai cika isa kin ne na tsarki saboda dan Allah yanzu in mutum zai hawa dabba me zai ba sai zukana ba ba sai ya naki da daya sai ta da kyau ba sai nuna lokaci da na samu tsaye na su yi sai ci ne da kyau sai kuma nuna ya zo na matsayin in za ka yi harbi dawa sai ka nuna sai aka ce han kaza ai bai rubuta cewa sarkin bai da idan ba ko kuma ya rubuta sarkin bai da ido tun da ya nuna shi na matsayin yanayin seti wani lokacin na zaune a matsayin zai harbe ne sai sa ya zauna haka dai sai aka duba ya ce sauki ne ce kuma haka ne ga shi ta rubuta aibin na amma kuma sai ka kawata shi da zinus mushabba ake kiran wannan a balaga ƙayatar da mushabba abu ne ko wanda ka san bai da kyau ko sai ka wani kawata shi mutum ya mutu ya haka irin an soke shi ne sai mutum ya kawata shi ta kai ai wannan wani tsawa ce na irin shugabannin na irin sojojin nan kamar ka sanar kai kai da an kawata amma ma wani kyau a tattare da shi to kaga shi ma kawata sokin haka lafiya ne sokin ne a zone a mungide ido ɗaya za a ce a gashi nan dai makahon nashi kuma gashi a zonan amma sai nuna shi ya zuƙulla irin zai sai ta abu sai sokin ya ce ma ko jarumi ne ba sai ƙara yaban kanshi sai ƙara yaban mutumin nan kaga mutumin bai dai nuna aibin nashi kitse ba kuma bai ƙaryan ba ya bi sarkin kuma gashi bai samu amai na Allah mutum dai bai ƙaryan ba dai nuna shi da ƙarfin idan nashi to kaga abin da ake so kenan mutum ya zama tsakatsaki ga wanda bi ka da gaza ko irin mahaifinka ko irin sarki da umarni ya har kamata a gare shi ka ɗan a gare shi sai ka ɗan ƙawata abin sai baka samu Allah ba baka samu abin shi ba saboda haka duk wanda zai kautar da kai a wani hanya ko zai nuna muku wani abin da ya saba ma Allah malamai suka ce kowa ya shi ka alishi amma so samu ka yi abin da hikima don kai ya zama kuma kai ka saba batatan domin akwai ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala yi shi shi ya kasance koyaushe yana mutanen shi da'awa so abu Allah so abu Allah so ku Allah mutanen shi kuma koyaushe suna cewa ka fi kana damu ba kana ka damu ce kakka ƙaga gobe su gan shi ya ci gaba kakka ƙaga gobe su gan shi ya ci gaba haka ya kasance koyaushe cikin da'awa abu abu Allah amma da suka abin nashi ta ƙiwa suka je suka mahaifin shi magana da to kai faɗanka in ya ci gaba da wannan yana shiga mu akan wannan addinin nashi za mu kashe shi za mu kashe shi na zo ya ce wallahi ku kashe shi na wasu ku kashe shi kawai huta don kullum kawai mun ƙara aiki akan shi kawai ni ku kashe shi suka ce to babu matsala sai ana nan ana nan mutanen nan suka haƙa rami suka haɗa wani rijiya mai zurfi amma ba ruwa a zurfi iya zurfi sai suka ɗan rufe ta da ɗan yashi haka sama ko in ce irin ganye don ka gane akwai abu a sama duka wannan mai irin yadda kafin suka muzan Allah a hanya amma shi muzan Allah kuma da yanzu Allah ya ta ya kwaci ta gefe amma shi kuma wannan annabin da ya zo sai ya fita gun yana zuwa tukun sai ga tayin cikin rijiya duk da tunanin cewa ai ko faɗin nan nashi ya yi za a ciya kakkari in ma bai mutu ba saboda tana ta surfi sosai in bai mutu ya kakkari ya gama aiki amma fa duk da haka mutanen nashi suka kira shi suka ji ce na'am suka ce eh na'am suka ɗauki mandalilan dutse suka wuga ciki suka wuga suka ji dim suka ce ya mutu suka kira su ji ce na'am suka ce falali suka ce mun ma kan muna tambayar shi ne tsaya kaza idan kuna tambayar mutum ai zai ƙara zuƙewa ne amma ai ku ga tuga da zufawa suka zuba su da mun gulo aduma mun gulo aduma sai da suka yi rubu rijiyar nan ko dum dum suna jin kawai ƙara suka ce gashi su biya ce na'am suka ce malam na suka ɗauko manya manya suka sa sai suka cika rijiyar nan sama da ɗin suka kira shi zai ce na'am Allah ya kuma la'aika ya tushe bakin shi suka ne ɗin sai shiga sai suka ji suka can bala ya mutu suka tafi suna farin ciki daga yau ba wanda zai karatu musu wani a zo a wurin Allah ko a wani abu sun gama da shi ban san cewa Allah ya umarni da toshe mishi baki wani amma yana nan a raye na san da abin da suke cewa sai bayan an gama wannan sai mutanen nan suna jin daɗi a faɗa ma sun shi ai an kashe ɗan shi yanzu ba za a ƙara kawo shi wani ƙara ƙara ɗan shi ya yi ƙara ɗan shi ya karawa To, a nan lokaci sai ana gobe, Allah subhanahu wa ta'ala sun cikin dare kafin safiya kai. Allah ya kuma laika biyu ya fito da shi da wannan zakana. Aka fito da shi yana ɗan fitowa yana fitowa yana fitowa yana fitowa yana fitowa har zabiya tana ko sun zo ne. Yanzu ka a yau da sahu ba wani mai cikin sai suka kashi a wajen zakana. To shi wannan ya wuce duk suna yana bugawa har ya fito jinnoyinsu. Suka san ko ba alamar yadda za a yi a buɗe wannan zakanan. tunda ba irin ɗaya biyu haka bane manya ne waɗanda sun suka rijiyar kuma aka to ya aji ya balla su har ya shigo da kanshi suka ce ko da ko da kanshi ba wanda zai iya da wanda kanshi ne zai tattara mutane can an zuwa nan da shi fito kai nan ya fito nan ya fito duk ya fito ta wannan ba zai taɓa fitowa duk abin da za a ci suka kale shi sai suka je suka samu baban shi ha kuma dole zai mafi shi biyayya yanzu da baban shi suka haɗa shi ka zai to sai dan kaho zai taɓa mutuwa ba amma ka baya shi giyan da in ya sha zai bige da kila ma ya faɗi su ne to in ya faɗi sai mu ɗauke shi mu kai shi can wani guri sai ta gaba da kiran su mu dai ba mu ba ya ce a kuma ka ne ba wannan shi ce ba matsala amma suka ba shi giya suka ce to kama ɗan kafa ya ce ai zai abin da suka ce sai da ɗan shi ya dawo annabi yana zuwa sai ce to ga wannan giyan ka sha yace wa bai Allah hana shan giya yace wa bai ka yace kai ne ce na ce ka dau giyan nan ka sha yace to baba ya dauka ya kamar yana jin baccin nan sai je bayan gida idan zai kwanta ɗakin shi ya sha yana zuwa ban gida ga ba mai gani shi ya daddalar da ita ɗan sai zo yana gyaba irin ya sha ƙoshin nan ajiyar baban nashi bai ya gashi ko ɗan bugawa baya yi kashin nomalin da yake ce kai ka sha wannan giyan kuwa ce na sha ba ya ce kai yayin da kai ba ya ce sha a gabana ya ce to da ka zo wani in ji ɗaki na in sha kuma na zan yaji bayan gida ya ji ba domin shi a gabana za ka sha kuma gashi Allah ya sa abu iyaye kuma gashi wannan sabon Allah ya umarce shi da shi zai sai ne ba zai ba koya da a lokacin nan sai ɗara giyan nan zai sha mai ɗara sai Allah subhanahu wataala ya mishi wata zaka tsakanin cikin shi da bakin shi duk ya gama duk wannan dukan za ta soka shi kuma mun baya ganin dukan shi kuma annabin yana ganin dukan hako yana diddila wannan dukan yana diddila yana diddila ba yana yawa ara ara ara shi kuma yana tsaye yana da sai dai gama ya azumi shi ya ko ba abin da hankalin shi ya ji shi yanda yake noma ya ce a kai da gaske ka shaku ya ce gashi nan a gaban ka na ga wannan ya ce to ya ga faru ya ce Allah na yi mun haka ya ce kenan kana nufin ni ma ina sha haka haka ya tafi da mazai mayan ba ya ce ka gwada ka ga shi mara bai ɗaga min sai Allah ya mishi wannan dukan kayan cikin shi da bakin shi ya diddila ya diddila shi baya gani amma annabin na gani dukan da har ya gama shi ma ji shi garau inda ne ce kai wannan Allah naka da gaske ke yayi wanda shi ka so za ka tuku yin da wani wanda ya fika da gaza ko mahaifinka ko sauki wanda yana gaika mishi da'a to mai suka ce abun sai ka kawata abun kaɗan wani ciwo a gurin san ko na ciwo ba ta tanke fa ba za ka yi kaza ba a'a wanda kuma ai kawatar da Allah subhanahu wataala yana son wannan akan kai koyi shi koyi ganin aibin mutum ka sani koyi ka faɗa mai shi dan akwai wa'anda ba za su taɓa duba wani aikin alkhairi da mutum yake ba iyaka su koyaushe na shirin mutum mai wani aikata mai wani ya kaza su kai aikin su kenan abinda suka sani kenan to amma imamu shafi'i yana faɗa cewa duk abin da mutum yake shi kai aibin wani ya sani sai aibin wani a ƙarshe shi ma fa ya san yana faɗa aibi kowa ya da shi yana da shi domin mutanen duniya in man da annabawa kai kana mutum to kana da aibi a tattare da kai akwai abin da wata da kace kuma Allah ya hana wani aiki dai wani abu muna da kake aikatawa ko irin a ce wani ayya kazami ne irin wannan abubuwan ko a ce wani yana yin kaza ko wani yana yin kaza ko wani irin wannan abubuwan to ka kenan na an ka duba wannan kowane mutum yana da nashi wani aibin shi shine kaza wani aibin shi kaza wani aibin shi kaza to idan mutum ya zama shi ko ya ganin aibin wani yake to shi ma fa ya san cewa mutane wata rana za su gano nashi haka al'amarin yake isa Allah yake son ko kaga aibin mutum ka kale kawai ka kai kaman baka san da shi ba shikenan kama naka in wani ya ga naka sai ta zo da sauki amma in kawai kai na mutane ka faɗi na wannan ka gano wancan to in kai ta zagayo kanka eh to abin sai ya yawa wannan da ka zage shi da ka gano na shi ce ai shi ma ya gano kaza wancan da ka gano na shi yana gano kaza to abin ka kuma za su maka kin akai sai imamu shafi yake cewa lisanuka la tazkuru bihi awrata mar'in fa kulluka awratun walin nasi alsun yace lisanuka harcanka la tazkuru bihi awrata mar'in kakka fada al'auran mutum ai na wani ma kaza din wani da kaza kaza kake wannan domin fa kulluka awratun walin nasi alsun dukan ka kama al'aura ne fa kana da abin da bai dace ka dinga aikata ba wanda mutane za su iya ganewa in kana ji da aiki kana da harshe za ka iya faɗan wasu mutane fana da harshe su maɗan to ka kenan in kai ma dukan ka al'aura ne zai iya gano abin da bai dace ba a zuwanka ko ka san kun kuma na hacci kuma kowa zai iya zagin ka akan wani abu saboda haka ka daina sakin haccen ka a ko'ina domin haccen mutum shine mutum ne malami suka ce daga zuciya sai hacci a mutum kan mutum ya ci ka hannu ga kai ne amfani kai ne amfani wannan hacci kawai malami suka ce shi din nan wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka daina sakin shi ne hawo wanda duk inda kake sai ka ga ana wani wani hukunci tsakanin mutane ana faɗa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kar ka shiga saboda in ka shiga wata ƙida ka faɗa maganganun da kai ka faɗa ma ka manta ka yi surutu da yawa sai an ce a ce a wani ne shaida ko ka ce ni kuma masu ma bai ce ba ko da ma kai ka yi magana ka yi surutu da yawa ka zo ka canza sai sa aikin mutum kaɗai zai iya yanka mutum zai zama kai abu kaza za ka ce to kai me yasa kai kaza sai kai ta surutu ai kaza kaza kaza kaza kaza ta gama yanyan ya ɗinka da ce to kai fa shi ma ya gama ya ce kuyi in bi sai na shi kaza kaza ka kuma ka ɗauka kai ta magana ya kai da ladin kana magana sai ya ce mai mai ta ya za ka yi kamar ta ka ƙara wani a kage mai kuncin za a maka a ce kai wannan kai a bashi ruwan sanyi haka sai bulala a ga ta gidi zama ba to har sai ka mishi aiki na ce to kakka kawai laifin mutum kai baka kware a komai ba sai ga laifin mutum ka kare kai ma kana da al'aura abin da za a ga na kuskure naka in kowa na da halice da zai zagi naka al'auran da kake aikata yace wa ainuka in abdat ilayka ma'alibun fada'aha wa qul ya ainu lillahi a ayyuna yace idan idan ka ta nuna maka aibin wanda ka ga aibin shi kace a'a me za ka yi ka ce dalla sai aibin ma gani ba ka koda idan naka kai ka mun baka gani ba ka ce ya ainu ya ki ido na mutane ba su ma fana da ido mutane ba su ma sun ganawa ni amfani don na gano na in faɗa bayan kuma ka zan kai ma yanzu akwai su gaggana ka wani ko ba shi ka faɗan ma ba yana faɗa to kai ma ɗin fa ai kama kaza kaza kaza kaza isa ya ce a'a abin da ake so duk abin da kake ciki karma ba ka yastacce in za ka abu ka kawata shi ba kawai ka dinga sakin komai ba ta tamma kawai gashi na kawai kai tsaye dinga sanin me kake cewa da yanda kake yin komai. To a wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ƙwale lazina tibi'u, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa, Istabara allazina tibi'u na allazina tabawara wal azab. Malamai suka ce, to daga cikin balagan da ke cikin wannan aya shi ne. Da Allah ya ce, Istabara allazina tibi'u na allazina taba'u. A wannan aya, malamai suka ce, to cikin balagan da akwai a wannan aya shine akwai allafu wa nashrul mashush idan kuma aka ce allafu wa nashrul mashush a balaga abin da yake nufi shine ka faɗa abu da ya faɗa sannan sai ka zo kai bayani akan kowanne a cikin sa ai ana haka kuma Allah ya faɗi Qur'ani anan ayan mai Allah subhanahu wataala ta istabaza allazina tabi'u min allazina taba'u haka da abubuwa biyu istabaza allazina taba'u istabaza allazina tabi'u min allazina taba'u kaga ya faɗa abubuwa biyu sannan sai zo ya bayani akan abubuwa biyun nan to shine allahu na shirin mashoshi ka faɗa abu da ya fi ɗaya ka ce ai kaza kaza kaza kaza kaza sai ka gama suka ce to abu kaza ɗin nan gashi abu kaza ɗin nan sai ka yi bayanin kowanne a cikin su bayan ka gama lissafo su gaba ki ɗaya to shi ne allafu na shirin mafifi kaga nan ayar Allah subhanahu wataala ya magana kan wanda suka roki wani Allah subhanahu wataala da kuma yanda suka bauta musu to su sani cewa bauta ma wani Allah da suka yi shine yasa za su samu azaban Allah daukan wani matsayin Allah kuma zai sa Allah subhanahu wataala zai sa su samu sabani tsakanin junan su wanda da ci wannan wanda ce ai kai ne ma kafiri ma wanda ce to kai da kan gila an ce saboda rikin wani Allah ne bauta mushi kuma da suka yi shine za su samu azaban nan mamai suka ce shi ne Allah bana shigil mushi wanda kuma haka ya zo a wani waka na wani mawaki da wannan Allah bana shigil mushi ya faɗi abubuwa fiye da ɗaya sannan bayan haka sai ya faɗi kuncin kowane ɗaya a ciki ya ce wa shadana ƙabali lima ra'a sukuni wadda ufu jismi wadda mu'ullabin sadama ya faɗi abubuwa uku ya ce shi sharana ya albace ni saboda ya ga sakami ciwon da nake da shi wani ufu da su da rawan jikina wadda mu'ullabin su zama kuma hawaye na da su ka ga ga faɗan abin da sharana ya albace shi da shi ya mishi kaza ya ga shi da kaza ya albace shi sai shi ma da ya tashi zai ba shi amsa sai ce a hasta da muka min haddi waje su muka min hasbi wasa muka min ɗarfallin sakama. to duk da ka zan wannan ka sani cewa hawayenka ka same shi ne daga hawaye na nan da yanzu a kudu kuke na haki da nafika ba ka isa ka san abu ba sai nayi ka ga amsa mishi ta aibin shi da mishi na koko sai ɗauko na kokon sai mishi gaddi ya washe amsa akan abin da yake sai na biyu ma'aikaci ka kai na da wani jiki ba ce to kai duk kai kanka ba ma wani jiki ba kai an hai an ma an ma halice ka ne daga haka zakina da ba jini mara ba ayyuka ba sin da ya ce yana da wani jiki to jiki na da ba jini na ba da ba ayyuka ba ya ce kai ka sani cewa wannan jikin nan duk daga jikina kai ma ka same shi kuma sakami ciwon nan ka same shi ne daga ciwon da nake da shi kaga sai daga faɗin wani ya ce min kaza da kaza da kaza to abu ga nan da kace kai ma kana da shi abu ga nan da kace da shi abu ga nan ga sai daga faɗa to zai bayani akan shi to shine allafu wani shigul mashhur kagan balaga to a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce istabarra allazina tubu min allazina tabu wanaye suka ce to iz alƙur'ani ya zo rakun so ɗari biyu da ashirin domin ra'u yana nufin ɗari biyu kafin kuma ashirin ka idan muka haɗa ɗari biyu da ashirin iz ya zo a cikin alƙur'ani mai girma to tabara ya zo dal su huɗu a cikin alƙur'ani mai girma ya zo a baƙara a baƙara ya zo su biyu sannan a toba ya zo su ɗaya kuma ya zo a cikin suratul qasas sannan bayan ka Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa taqatta'al bihim al-asbab to asbab ya zo jimin jimin kuma shi ne ukutun da a ba jada to jimin din nan jimin din nan annabi suka ce ai uku yake nufi malamin hisabi to asbab ya zo a qur'ani su uku ne in anan bakar a wannan aya suna a sad inda Allah subhanahu wataala yake cewa inda Allah subhanahu wataala yake magana shi ma dai akan kafirai lokacin da taqaddat jimul asbab sannan kuma ya zo a cikin suratul ghashiyah Allah subhanahu wa ta'ala shi ma'anan ya bayani akan asbab saboda daga asbab al-Qur'ani duk zaka duba daga farko zuwa karshe asbab ya zo a wuri uku ne a cikin Qur'ani Baqara Sad sai kuma suratul Ghashi don muka je bangaren fida analysis da turanci da larabci kuma irab na wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iz wannan malamai suka ce to iz zarfu zaman bi ma'ana hina مبنية على سكون في محل النسب تبرأ فعل ماضي الذي اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل استبرأ الذين اتبعوا اتبعوا جملة فعلية وهي صلة وهي فعل وفاعل اتبعوا فاعله مستتر في جملة هم من الذين من حرف الجري الذين اسم موصول في محل الجر مجرور بمن domin min yana da cikin hurufin jalla haufa da suke sa suna ya jaga mun ji a baya akwai lamun da Allah ce lillahi sai sa lan ya zama da jaga saboda lamun din to daga cikin hurufin jari a kau akwai min din da shi ma yana sa suna ya jaga zama mai kasara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ittibu fil madin wal ladina tabu wanda suka ga suka bi wasu to filin madini suna ne wanda ya wuce mabni ala dumli lisani biya wa jama'a wa mabni lil mashhur Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala allazina tabu istawaga allazina tabu min allazina tabu wa ra'aw al azaba wa taqatta'at bihim al asbab waw haliya wal jumla ba'da fi mahall nasbi halan mansuban ra'aw fil madin wal waw fa'il al azab maf'ulun bihi mansub وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت واو سنة واو عاطفة عطف شيء أكن جملة تلوكا سوئتا نعم واو سنة واو العاطفة تقطعت فعل ماضي tun da ya gaye duk wanda ya gaye ba yana kan yankewa bane to saboda ka fi'il madi ne fi'il ne madi wanda ya gaye Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to bihim bawan ɗin nan ta ma haufin jari kaga a nan kawai mun samu haufin jari ƙwara biyu mun ji min tana da cikin hurufin jari masannan ba'un ma tana daga cikin hurufin jari suna wayanda sukan sa suna zama mai jarra to akwai ba'un iza Allah ya ce bihim to ba'un ɗin nan haufin jari ne bihim ɗin nan kuma malamai suka ce alamatu jari ko hawan ɗin kuma ita ce mazhurin bibi al-asbab malamai suka ce fa'ilun marfu wannan shine magana akan li'irabi nan na ayar Allah subhanahu wataala yace qal inda Allah subhanahu wataala yake cewa istabaga allazina tibu min allazina tabu wa wal azaba wa taqatta'at bihim asbab nan kuma zamu tashi ayar Allah yake cewa wa qala allazina tibu ala ma tafaddu shukuru وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله سبحانه وتعالى يتي وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين وهم بخارجين من النار Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalal ladzina tabau wa'anda aka bi su ko wance wa'anda suka bi wa'anda suka bosa matsayin Allah ranar alkiyama za su ce kai lau anna na furatan da a ce za mu samu dama mu dawo duniya da mu ma wa'anda muka ba suka ce ba wasu da mu ma da muka bi su tunda mu ba a lokacin ma mu da hankali muka bi wasu idan muka dawo duniya wallahi mu ma mu ce ba wani mu da su Allah subhanahu wataala ya ce kazalika yurihimullahu haka dai Allah zai nuna musu ayyukan su hasaratun alayhim duk ga sun hasara Allah ya ce wa mahum bi kharajin min nar kuma gashi dai ba za a fitar da su a wutan ba duk bala'in da za su yi shikenan kuma saboda karancin lokaci idan mun zo gobe za mu tashi daga ayan da muka tsaya wa qalil ladina tawa'ulu annana karatan da fatan mu kan Allah subhanahu wataala ya biya wannan bukatun akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ka saka mu iya mu da alkhairi ka saka mu malaman mu da alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ka ba mu Allah ka gyara shi da haikan mala'ikun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga Allah subhanahu wataala Allah ka da kawunan musulman duniya gabaki daya alfan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna ƙara tattara godiyan ga Sheikh Alhaji Ibrahim Sheikh Tahir Usman Bauchi akan kokarin da yake kullum akan haɗa kan musulmai. Koyaushe a Sheikh Alhaji Ibrahim Sheikh Tahir Usman Bauchi da awon shi kawai a haɗa kan musulmai gabaki da musulmai mu haɗa kawunan. Kuma ina godiya ga a Sheikh Dr. Ahmad Mahmud Gumi da yake shi ma iya na shi kokarin akan daga haɗa kawunan musulmi kullum da wanshi Allah ka haɗa kan musulmi to Allah subhanahu wa ta'ala ka haɗa kawunan musulmai da duniya gabaki ɗaya to Allah ya tsara wa Maulana Ashir Tahir Usman Bauchi an kwana da lafiya alfan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tukan mahaifiyar ta sai da Amina kuma Allah ka tukan kakana a shekaru na Zaria Allah ka sanar da Najeriya lafiya fannin Afirka da duniya gabaki ɗaya kuma Allah muna roƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ƙara ma ƴan uwana talibai yara ilimi da hazaka da fahimta na addinin Allah subhanahu wata'ala اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلب والقاسم لما سبق ناصر الحق بالعيد والآن إلى شواكر المستقيم وعلى آله حق قدره والقدام العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Alhamdulillah an saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasin Zaria wadda mai fafutukar haɗin kan al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malaman addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa mar kullum malamin na kira ne a guje aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da ƴan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurinsu na samun ingantaccen rayuwa sannan nan za ku iya samun karatuttukan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya kara wa yan shek lafiya ya yi masa kariya ya hada kan al'ummar musulmi baki daya Al Shifa Academy Boarding School da ke karkashin Islamic University of Nigeria ne suka dauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman karin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka sifili tara sifili shida hudu biyar biyar uku uku biyar biyar ko sifili takwas ɗaya biyu bakwai sifili takwas bakwai takwas ɗaya takwas